الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darsinmu da muke gabatarwa na wato ilm al-qira'at tawjih na ilm al-qira'at wa atharuhu بالعلوم اللغوية والشرعية والقراءات المتواترة والشاذة وعلاقتها بالعلوم اللغوية والشرعية wanda wannan shine darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na 44 muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, ayar da ya kamata mu tashi a kanta ita ce aya ta 114 a cikin suratul an'am, amma dole za mu ɗan yi bayani a aya ta 109 duk da yake mun yi bayani kanta, saboda wata ‘yan mantuwa da muka yi. ita ce ayat da Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa iya matukar rantsuwar su su kafin raila in ja'atuhum ayatun sun ka ce in aya ta zo musu an gane ko nan ba a kawo shi da lafazi na hikaya ba da yadda sun ka faɗa kamar hikaya an ka kawo shi inda yadda sun ka faɗa na da sai a ce la in ja'atna ayatun sai an ka ce la in ja'atuhum ayatun sai an kai hikaya ta kaulikin su sun ka ce in aya ta zo musu la yu'minun na biha tabbat za su yi imani da ita kaga irin wannan ba gaskiya bane sai in ayat ta zo dan mutum ya faɗi magana da baki ba ita ke nuna cewa ba yana da gaskiya Allah ya faɗi wannan yace kuma cikin suratul fatir wa aqsamu billahi ja'ada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura yahuda Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru suna roƙon Allah Allah ya ba su taimake su falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi dan haka ka kya hadin magana kuma ka kya in kana son ka gane mutane bari kallon dumin su da bakin su da zakin bakin su kalli aikin su in kana kallo aikin mutane yanzu kana gane mutum nagari don da ba nagari ba dumi ba kayan banza na ba in dai babu aiki tare da shi qul innamal ayatu indallah to kace ayoyi suna wajen Allah kenan ni ayoyi ba wajena suke ba manzo kaga nan shi yasa duk abinda ba naka na ba gakka nuna naka na ka je kai wani tasarrufi cikin shi kai kuma ya manzo ya san ba shi ke turo ayu ba Allah ke turuwa shi yasa bai cewa ina yi muku duk yadda suke kwadan su yi imani shi yasa ba aikin ka bane kai da iya ka ce ka yi shirin da mutane kai ka ko kanka kai fatan dai ka mutu akan abinda ka gane na tauhidi baka da tabbacin yadda abu zai kasancewa mun gane ko kakka dora ba kanka abinda Allah bai dora ma ba shi yasa da yawa daga cikin malamai da dalibai inda sun ka samu matsala sai su tunkari aikin addini wanda ya yi karhin su Allah bai dora ma ba sai ka wahala a'a duk yadda an ka nemi ka da aikin addini la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ce to qul innamal ayatu indallah to nan ne wa ma yush'irukum ko ba haka ba mi yassanar da ku an gane ko wa ma yushirkum bi ya sanar da ku tunda sun ce la yu'minun biha kenan mi ya sanar da ku za ku yi imani kenan ko ka ce wa ma yushirukum yana koma ne zuwa ga kafirai ko ka ce wa ma yushirukum yana koma ga masu imani don suna fatan kafirai su yi su yi imani ban sani ba ko an fahimta to akwai annaha idza ja'at la yu'minun akwai innaha idza ja'at la yu'minun to mu fara da waɗanda suka karanta da innaha idza ja'at la yu'minun shine ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri da khalaf al-ashir sun karanta innaha idza ja'at la yu'minuna isti'nafi ne sai Allah ce in ayoyin sun zo ma ba za su yi imani ba sai imamu shu'ba shi ya karanta innaha idza ja'at la yu'minuna shi ma tare da waɗannan amma yana da wata fuska annaha idza ja'at la yu'minuna zamu zamu zo bayani kanta kenan shi yana da cikin wanda sun karanta da isti'nafi kuma yana da wanda sun karanta ba da isti'nafi ba to sauran ƙurra sun karanta annaha idza ja'at la yu'minuna mun gane ko sai dai shi imamu ibnu amir da imamu hamza muna ganewa su sun karanta annaha idza ja'at sai dai su la tu'minu sun ka karanta su ko sauran sai su karanta annaha masu anna kenan annaha idza ja'at la yu'minuna to anan ne kinan annaha idza ja'at la yu'minuna kinan idan ayoyin sun ka zo kinan wa ma yush'irukum mi yasanar da ku ku musulmi annaha idza ja'at cewa su ayoyin idan sun zo la yu'minu ba za su yi imani ba ko wa ma yush'irukum bi ya sanar da ku annaha idza ja'at wasu malamai suka ce la nan za'ida ce litakidi yu'minu za su yi imani tunda suna kwadayin su yi imani to nan duk babu matsala ko za su yi imani ko ba za su yi imani ba mu'min ne bu sani ba Allah na bar makan shi sani to amma qira'a sun ce annaha idza ja'at la tu'minuna kenan wa ma yushirukum sai zamiri kuma zuwa kafirai me ya sanar da ku annaha idza ja'at cewa idan ta zula tu ba za ku yi imani ba an gane ko ko kuma wa ma yushirukum bi ya sanar da ku sai zaman to anna an gane ko kana iya daukar ta a matsayin a kaddara mata lamul illa kenan li annaha idza ja'at la tu'minuna don saboda idan ta zo kenan wa ma yushirukum imanakum imanakum me yasar da ku imanin ku li annaha idza ja'at la tu'minuna in in tazo ba za ku yi imani ba tunda kun ce a ba ku da muku abin ga in tazo za ku yi imani to ba za ku yi imanin ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa wasu malamai suka ce a annaha a doke ta la Allah kenan goma yushirukum la annaha idza ja'at la Allah la tu'minuna kenan tana yawa ba za ku yi imani ba ina fata an fahimce ni yawwa to wannan la tu'minu kin shine abba mu ba saboda ya zama to an mayar da damirin zuwa ga kafirai an yi khitabul kai tsaye da su amma cikin tawjihul qira'at sun kace siyaqi na la yu'minuna abinda ke gaskata shi siyaqul allahiq da an ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum ba a ce wa nuqallibu afidatukum ba mun gane ko to sannan kuma da an kace wa nuqallibu afidatahum ba a ce wa afidatahunna ba litaghlibi janibi dhukuri aw ila janibi inas domin akwai alkafirin akwai alkafirat eh in kaji kanawa sun ce yayi alkafira to lamari ya baci kiran aya wadda zamu tashi akan ta gaba ita ce aya ta 114 inda Allah ya ce fa ghayrallahi abtaghi hakaman yanzu wani Allah zan neman muku mai hukunci ko ko wani hukunci zan neman muku sabanin na Allah eh ko a faghairar Allah abtaghi hakaman asalin maganar kinan a abtaghi hakaman ghairar Allah amma sai kaddama sunan Allah don saboda ka gane cewa an tabka banda yanzu a faghairar Allah yanzu wani Allah abtaghi hakaman zan nema ya zamanto mai hukunci tir da wanga hukunci wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala Allah shine saukan muku shi kadai ne ana ita wa huwa anzala ilaykum alkitaba sai an kace wa huwa alladhi shi kadai ne anzala ilaykum alkitaba mufassala ya sauka muku littahi mufassalan daki daki to Allah ya ce walladhina atainahum alkitaba wadanda mun ka ba su littafi ko ya alamuna sun san annahu munazzalum min rabbika bil haqq ko ba garan bane sun san cewa littafin na an saukar da shi daga ubangiji daga gaskiya imamu ibnu amir ad-dimashqi da imam hafs rawi na asim al-kufi sun karanta munazzalun sauran kuda sun karanta munzalun min rabbika munzalun ismul maf'ul na daga anzala yunzilu inzalan ismul fa'il munzil ismul maf'ul munzal shi ko munazzalun daga nazzala yunazzilu tanzilan ismul fa'il munazzil ismul maf'ul munazzal amin gare mu gaba daya mun gane ko yawwa to in mun ce duk ma'anar su ɗaya mun huta munazzalun an saukar da shi min rabbika daga ubangijinka kaji daga inda qur'ani ya hito kuma bil haqqi da gaskiya ba san ko an fahimta ba yawwa sai sun kace to kenan waɗannan kira'o'in fala takuna da minal mumtarin ga kasance daga cikin masu shakka an ce manzo kare kasance masu shakka amma ana nufin al'ummarsa don shi ba zai yi shakka ba kamar yadda malamai suke cewa in kana son ga taujihin wannan ƙira'a an gane ko kana iya komawa a cikin alƙira'at a'a ayat da za ta zo ne bayanta eh fala takunanna minal mumtarin kadiba cikin alqira'atu wa asruha fi tafsir wal ahkam in ban manta ba shafi na 28 ya zo da wasu bayanai karkashin wannan aya to anan wajen taujihin wannan qira'a da alqur'ani annahu munazzalun min rabbika bil haqqi ko ba haka ba to waɗanda sun karanta munazzalun da wanda sun karanta munzalun shine ita qira'a ta munzalun sai an kai wato taujihin ta bis siyaq kamar siyaki domin abin da ya gabata gare ta gaba gare ta wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala bai ce nazzala ilaykumul kitaba mufassala ba kuma lokacin shi qur'ani ana iya daukar biyu in an ce munzalun an saukar da shi ana nufin daga abin da sama ta aka kawo shi sama ta duniya na shekara 23 aka kawo shi lokaci daya ko ko na shekara 23 na shekara daya dun da wasu malamai suna ganin duk wanda bai sauka a shekara a lailatul qadr ake saukar da shi fi ha yufraqu kullu amrin hakim kin sai da mutu wannan qur'ani wasu kace a'a a shekara na 23 shekara guda aka saukar da shi lokaci guda sannan aka shekara saukar da shi anzala istabba da wannan munazzalun kuma akwai asar kuma na Abdullah ibn Abbas wanda suke nuna an ka alqur'ani sama ad-dunya munazzalun kuma yana nuna ya sauka kadan kadan an gane ko kuma kace a'a Allah ne ya saukar da shi da lokacin da ya sauka kaɗan kaɗan lokacin da ya sauka gaba ɗaya duk dai yana nufin dai ƙur'ani ya sauka mun gane ko kuma mun yi taujihin ta da alƙur'ani mun kace saboda ya gabace ta wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala anan kafin mu wuce wannan aya akwai wata mas'ala da ya kamata mu kawo shine eh inda yace wallazina atainahumul kitaba wanda muka wasu littafi allazina ismul mawsul ce tufidu madha al'umum to duk waɗanda an ka ba su littafi sun san da cewa ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq wanda an ka ba su littafi tabbas sun sani amma ba dukkan suke imani ba gane ko yawwa tunda duk mutumin da ya karanci at-taura hakikanin at-taura ya fahimce ta to ya san alqur'ani gaskiya ne haka wanda ya karanta injila sai dai in ba su ya karanta ba in karatu ayoyin da an ka canza na kattan kaddara to wannan kuma bai karanta magana Allah ba to fala takunanna minal mumtarina alaramma duk cikin ƙur'ani falata kun minal mumtari na gudana wanda akwai cikin suratu ali imran can cikin bakar falata kunan da minal mumtari na nan ma falata kunan da minal mumtari na can ma cikin yunusa falata kunan na minal mumtari na malamai sun ce saboda waɗancan falata kunan na falata kunan na falata kunan na sun ce saboda wato wuri ne wanda yake ana tattaunawa akan matsaloli da ƙarfi al'amarin alƙibla ya girgiza madina shi ya sama Allah ya masa tamhidi walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah an ka zo an ka tattauna sai yaqulu sufaha'u bayan an kare wannan an ka ce can ma an ka ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib shi yasa to tana bukata a ce fala takunanna nan kuma suratul an'am tun harkon ta karshen ta an fafata ne da makiya mushrikai an kawo musu hujjoji to kaga yana da bukata a ce fala ta ku nanna can kuma cikin surutu yunusa an tattauna da mutanen makka an kace kace da shirka sannan an kace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka kaga a danganta shakka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatar ce fala ta ku nanna in ji malaman balaga amma da an ka zo cikin suratu ali imran sai an kace fala takum alhaqqu min rabbika fala takum min almumtarina sun kace me yasa ba a kawo nunu tawkid thaqila ba tunda nunu tawkid thaqila ai ta hin nunu tawkid khafifa wala in lam yaf'al ma amuruhu sai ta ce mi la yusjananna الثقيلة ولا يكون من الصاغرين نبي ستكاو نون التوكيد الخفيفة دون ديكسين قرآن إذا أعرف أنك ربطاتا أما نون التوكيد الخفيفة تي تو ميسا تو تتشي لا يسجنن تبت أظاهري كاغتنا إمي ما كنتي شغا جيران كسو كما يا شغا ودخل معه السجن فتيان أما ولا يكون من الصاغرين نن ستكاو خفيفة sai ya zancin kaskantacci wannan bata isa ba aikin Allah na shi yasa wannan bai tabbata ba Allah cewa kazalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha mun ji wannan to cikin ali imran saboda kristoci na ake tattaunawa da su su kuma kristoci ba ɗaya da su yahudawa suke ba addi aqida su dalili da Allah ya kire su su yahuda al-maghdubi alaihim na masu ilimi da amma ba su ilimi su ko kristanci shirme yawa cikin shi a ce maka Allah uku na kuma ya koma guda shi yasa yahudawa sun kristanci yahudanci ayyana gaban kristanci shi yasa sai yahudawa suke wasa da hankalin kristoci to da an ka bada hujjojin da ke nuna annabi Isa ba Allah bane sai aka ce al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin kuma an kawo qiyasi inda masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun tunda sun ce annabi isa Allah ne to ga annabi adamu shi bu ce Allah bane annabi isa yana da mahaifiya bai da mahaifi shi ko annabi adamu bai da uwa bai da uba wahidin ta zan Allah to kaga wannan ba bukatar sai an kanu da tauki da sakila in kana da hankali ba sai kun fahimta ba to malamai na sun ka cewa na balaga ko ban ce dole sai ka amsa ba eh in ba ka ce ba ka karba to shikenan magana ta kaki sai Allah ce to aya ta gaba wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ko ba karan bane kalimomin ubangijinka sun cika sidqan da gaskiya ta fuskar labari sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami duk inda aka kai cika ta gaskiya to babu labari irin na Allah kai duk yadda an ka ce an samu wata ƙarya ta shigo ko kuskure amma shi Allah ba yadda za a iya samu kuskure wa adlan kuma hukuncin Allah ya cika da adalci mun gane ko yawwa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan an gane ko to idan muka duba wato tammat kalimatu rabbika eh imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun da yaqub al-hadrami sun karanta kalimatu rabbika sauran qurra sun karanta kalimatu rabbika to in ka dauka kalimatu rabbika kalimar ubangijinka ai gudana ko kalimatu rabbika kalimomin ubangijinka to duk kalima guda ta Allah cikakka ce ta cika a cikin bangaren da ta sauka in labari ne in guda da Allah ba da labari cikakke na in kuma mi in kuma hukunci ne ya cika da adalci ɗan kenan na biyu ko kuma ce a'a da kalimatu rabbika da kalimatu rabbika don ma'anarsu kalimatu rabbika akan domin kalimatu an yi idafa ta zuwa mi zuwa ga ma'arifa rabbika ai ma'arifa ne mu'arraf ne an gane ko to shi rabbi ba a cewa mu'arraf bil idafa ana haunci ne yake mu'arraf bil idafa amma suna na Allah ai ma'rifa ne shi ko idafa nan littashrifi ta malam abdullahi rabbika ubangijinka littashrifi dan ba ana nufin Allah ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai a ubangijin rabbil alamin na muna gane wannan to kenan sai ya zama to da waɗancan da waɗanga duk dai da kalimatu rabbika da kalimatu rabbika duk abu guda ne ma'ana su guda an gane ko sai Allah ce to la mubaddila li kalimati ina fata an fince ni la mubaddila li kalimati babu wanda ya isa ya canza kalimomin Allah an gane ko wa huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim sannan kuma shine mi masani to dukkan waɗannan kira'o'in waɗanda sun ka karanta kalimatu rabbika an gane ko da waɗanda sun karanta kalimatu rabbika waɗanda sun ka karanta kalimatu rabbika sai an ka ce to abin da yake kawo ta shine siyaki da yace la mubaddila li kalimatihi kaga da kalimatu da kalimatu sun zo kaga siyaki ya zo daidai kenan da kuma inda Allah ce la tabdila li kalimatillah ko ba ka dan bane cikin suratu wato yunusa aya ta 64 akwai la tabdila li khalqillah shi wannan cikin suratul rumna ana raba mai harda qur'ani to ita ko nan qira'a ta kufiyuna da yaqub da sun karanta wa tammat kalimatu rabbika kama inda Allah ya ce wa alzamahum kalimata taqwa ina fata an fahimci ni to kaji yadda suke kowace tana da abin da yake mata shaida a cikin lafazin alkur'ani to yan ce la mubaddila li kalimati babu wanda zai canza kalimomin Allah a in ana nufin kalimomin Allah waɗanda ya rubuta a cikin lauhin mahfuz ba wanda zai canza su amma da an ce kalimatihi ai at-taura kalimomin Allah na magana Allah ce injila to na ana nufin babu wanda zai canza su sai a ce babu wanda zai canza su a hakika amma ta fuskar banna ana iya canzawa a nuna majahilai kamar an canza shi yasa Allah ce yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi muna ganewa kenan la sai ta zuntuna allafiya lil jinsi ba wanda ya isa ya canza to amma nan ana nufin in wanda suke hakika ni rubuce ne a can cikin lawan fuzu babu wanda ya isa wannan amma in a nan duniya ne an samu wanda sun ka canza waɗansu kalimomi amma ba hakikatan magana Allah sun ka canza ba ƙarawa na sun kai saboda jahili bai gane ba sai a ce sun canza tunda baka san sun canza ba sai Allah ya nuna maka bannata an ka shirya mun ji wannan yanzu abu na ƙarshe mala abdullahi abin da ya kamata shi ne cewa in mutum ya diba cikin alƙira'ata wa asaru hafi tafsiri wal ahkam a safha ta 975 zai ga taujihin wannan ƙira'a sai abu na ƙarshe wanda za mu kawo ƙarƙashin wannan ƙira'a shi ne cewa ko in ce ƙarƙashin wannan aya shi ne cewa mala abdullahi duk inda ka ji an ce kalimatullahi kalimatullahi kai tabbatun nahawu tun da cikin nahau za a yi karatun kalimomi na irabi cikin sarfu za a yi karatun kalimomi ta huskar bina'in su da abin da an ka kara da abin da an ka rage an gane ko amma yanzu na mu koma a tafsirance sai ka ɗauke shi a dirasa al-mawdu'iyya bin nisbati li kalimatillah sai ka bada su mawdu'i sai ka ce su kalimatullah din nan mu rike da kyau ba su da iyaka dan ya ce ni قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي da zai zamanto albaharu kogi midadan ya zamanto taddawa ko mu ce abin rubutu ko ankar ga wanda sun san ankar a ce kenan wani kullum kan albahar midadan kalimatar bi lanafi da albahar a ɗauko ko a maida ta abin rubutu duk za ta ƙari kayan kalmomin Allah su ƙari sai Allah ce walau ji ina bi mislihi madada ko da mun zo da wani madadin sa ashe madadi kaga ashe da larabci na Bahaushe duki muna ji ko to cikin luqman kuma wanga cikin kafina sai kuma yace can cikin luqman Allah yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun da dai za a mai da duk itacen duniya su kuma alƙalma wal baharu a samu teku min ba'dihi bayan shi ya mudduhu za a ƙara mishi abinda zai taimaka maki nan sab'atu abhurin a ƙara teku bakwai a rubuta kalmomin Allah ma nafi da kalimatullah to ba yana da ya an kawo bakwai din ba sun kare ko za a kawo ninkin ba ninkin ba su karewa kaji ad-dirasa al-adabi al-mawdu'iyya da an ci za a danganta kalma zuwa ga Allah to kuma sai ka dauko ɗaiɗaikun kalmomin Allah wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in suna daga cikin kalmomin Allah ka ce ka hada mawdu'i kai karatu ka tashi ka sani inda kai to bari mu tsaya bakin nan za mu je aya ta gaba cikin taujihul qira'at wato aya ta 119 inda Allah subhanahu wataala ce wa malakum la ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi amma sai mun koma aya ta baya fakulu mimma dhukira smullahi alayhi ku ci daga abinda an ka ambaci sunan Allah akan shi in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minnai an gane ko ma'ana kenan in kun zamanto kamilallin masu imani dan nan ba dan baka ci abinda an kamba sunan Allah ba ba mumini kake ba ga ƴan khawari su to su ta kafirtar da mutane an gane ko to amma sai Allah ya ce wa malakum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alaihi mi zai hana ku ci abinda an ka ambaci sunan Allah akan shi an gane ko sharadin cin abinda an ka ambaci sunan Allah akan shi ya zamanto Allah ya halatta ma shi alaramma limamin makka ko na madina sai yanka kare alaramma yace bismillah ana ci limamin makka nawa kuma ya bismillah to sharadi sai abin da Allah ya halatta don mu gane karatun da kyau sai Allah ce me zai sa ana kuce abin da an ka ambaci suna Allah akan shi sai Allah ce wa qad fassala lakum Allah ya rarrabe muku an gane ko yawa imam ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ibn amir ad-dimashqi sun karanta wa qad fassila lakum an rarrabe muku wagga qira'a ta jumhur sai ta karanta wa qad fassala lakum Allah ya rarrabe muku kenan waccan ta zo mujmala wagga kuma ta zo mufassila ta bayyana wane ne ya rarrabe Allah ne ya rarrabe ma harrama alaikum Allah ya rarrabe muku kina allazi harrama alaikum ma sai ta zama to mausuliya muna gani ba to tunda mausuliya ce akwai mi karkashin ta al ijmal intabihu ina ga muku wannan ka'ida illa matturitum ilaihi sai abinda kun ci da su zuwa gare shi mu maido hankalin mu nan mu maido hankalin mu nan da an ka ce Allah ya rarrabe tunda mun ce akwai al'ijimal yana bukata a fassala wannan ijimali to a nan mini ne Allah ya fi rarrabe suratul an'ami wace irita makiya ce to wani sai ce abinda Allah ya rarrabe shi ne inda Allah ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairi Allah bihi ko ba ka bane da kuma inda ce inda ma harrama alaikumul baitata wad dama wal lahmul khinziri ko ba ka bane a cikin suratul baqara an gane ko da kuma inda ce inda ma harrama alaikumul baitata wad dama wal lahmul khinziri wa uhilla bihi lighairi Allah a cikin suratu an-nahl to na akwai kuskure na tafsiri cewa ya fassala fi'ili madina in an ce a rarrabe yana nufin yayi an riga ya yi to suratul ma'ida madaniya ce suratul baqara madaniya ce to ayoyin su ba su shiga cikin fassala don an ce an yi to yanzu sauran sura guda ita na hali makkiya ce an gane ko to na hali makkiya ce to amma da nahali da an'ami dun makiya ce to wanda ga sauka alaran ba da nahali da an'ami wanda ga sauka eh nahali ta fara sauka ko an'ami to ina hujja ko haka nan kawai za a tafiya eh to ina hujja wai batu abinda yake nuna an'ami ta riga na halisa ka a alƙur'anance Allah ya ce sai ya ƙulun lazina ashiraku lausha Allahu ma ashirakana za su ce kaga ba su ce ba can cikin na halisa ce wa ƙalar lazina ashiraku sun ce a alƙur'anance abu na biyu ya ce wa alal lazina hadu haramna ma ƙasasna alaika min kabul ko akan waɗanda suke yahudawa mun wa alal dinaru haramna ma qasasna alayka kenan mun haramta musu abinda mun ka baka labari min kablu to min kablu aina gabani kenan yana nuna cewa cikin al'ami da take makkiya ne tunda ba cikin zancen sura madaniya za a yi wannan zanci ba shine qul la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir to kenan anan tunda an ce wa qad fassala lakum to ita ko wagga aya fassala lakum ba sani ko mun fahimta ba qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan ita ko gaba take to ina da an kai tafsilin ka gani dole sai an nemo inda an kai tafsilin abu gudana sai dai mu ce watakila kulla ajin fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu an gane ko sai mun ce kenan ita ta fara sauka gabanin wannan ko kuma abu guda in suratul a'raf ta riga suratul an'am sabka to sai a dauki cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ko kuma a ce a'a fassala lakum fi'ili madina amma yana nufin gaba zai yi muku tafsiri tunda ya ce fassala wani lokacin Allah ya ce yayi yana nufin zai yi ba sai gumbuta ba ya ce a ta amurullahi falata sta'ajilu al'amarin Allah ya zo sai kuma ko ce falata sta'ajilu kakkwai gaugawa ai in ya zo ba can kakkwai gaugawa yana nuke nan zai zo to sai mun dauki cewa wa farfasala lakum ma harama alaikum kinan nan ko mu dauke shi a matsayin Allah zai muku tafsiri amma tun da babu wanda ya isa ya hana Allah ya tafsiri nan to zai yi shi shi yasa sai kashi kulla ajr fi ma uhi ilayhi muharraman ya kuma ci gaba da kawo shi a can cikin suratu eh, abin nan eh, an-nahl tun da ita ma makiya ce sannan ya kawo shi a bakara ita ma madaniya ce sannan kuma ya kawo shi a cikin suratu al-ma'ida ita ma madaniya ce amma bayan wato bakara ta riga ta sauka dole sai ka ɗauki wannan ka koma cikin ma'anin nahu juz'i na uku ka ga ma'ana ko nawa ma yake ɗauka sun yi ma'ana goma da ma'anin nahu ina ganin na uku ne ko na hudu nan za ka ga fi'ili ma zai ɗaukan ma'ana ta he goma fi'ili mudari iya ɗaukan ma'ana ta he goma shi kuma fi'ili abin ya ɗaukan ma'ana ta he ma'ana talatin amma ba cikin shi za ka samu ba ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an da al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqarrar mun ji wannan da kyau ko sai Allah ce illa mutarratum ilaihi sai abinda kun ka cutu da su zuwa gare shi sai ce to wa inna kasiran lalle da yawa la yudilluna bi bi ahwa'ihim bi ghairi ilm muna ji da kyau ko yawa ina fata an fince ni to kafin mu je wajen wannan mun faɗi wanda sun karanta wa qad fassala lakum ko ba karan bane an gane ko mun ka ce wa qad fassala lakum da kuma wa qad fussila lakum waɗanda sun ka karanta fassala su ne hamza da kisa'i da khalaf da asim da nafi da abu ja'far kenan al-kufiyuna al-arba'a da al-madaniyani sauran sun karanta fussila lakum an rarrabe muku sai sun ka ce to in mun ka ɗauki ƙira'at fassala lakum an gane ko to siyaki yana mi yana bayyana ta domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qad fassala lakum an gane ko kuma ya ce qad fassalna al-ayati a ayata 97 an gane ko yawwa tace fassalna al-ayati ita ko qira'a wa qad fussila lakum ai Allah ya ce wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassalan mufassalan kaga kamar matsayin fussila yake kitabun fussilat ayatuhu ina fata an fince ni to ita ko qira'a da anka ce wa qad fassala lakum sai ce mi ma harrama alaikum kaga fassala da harraba duka mabni lil fa'il kuma akwai nazir qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum shi ko wa qad fussila kana iya dauka shi shi ma akwai fi'ili wanda yake iya daukar duk da ke ba ma'anar su guda ba amma irin shi inda Allah ce hurrimat alaikumul maitatu ai harrama Allahu alaikumul maita mun ji wannan da kyau sai Allah subhanahu wata'ala ce wa qad fassala lakum ko wa qad fussila lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayhi na alarma yace fa qad fassala lakum bai ce wala kunna ba ma harrama alaikum bai ce wa alaikunna ba illa ma turirtum bai ce wa ittartunna ilayhi ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas dan wanga hukuncin ya shahi maza ya shahi mata wanga ka'ida hawa yawa gari cikin qur'ani ba amma dai muna dan tunatarwa saboda abu ne wanda yake yana da muhimmanci wa inna kafiran Allah ya ce lalle tabbas da yawa daga cikin mutane la yudilluna imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf sune al-kufiyun al-arba'a ko suna batarwa suna batarwa su ko sauran qurra sun karanta wa inna kafiran la yudilluna suna bacewa in mun ce la yudilluna suna batar batar da mutane kenan sai zamanto sai an kaddara wani abu la yudilluna nasa bi ahwa'ihim la yudilluna kuma suna bacewa bi ahwa'ihim da sarran su sarran ka yana sa ka bace kuma yana sa ka batar da wani to nan qira'ata al-kufiyun asim da hamza da kisa'i da khalaf la yudilluna sai ka kaddara maf'ulun bihi amma wacce la yudilluna ba ka kaddara komi la yudilluna ai la yudilluna nasa suna batar da mutane bi ahwa'ihim da sarran su bi ghairi ilmin sai Allah ce inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadina ubangijinka shine masani da mi da dan ta'adda ashe duk kahiri dan ta'adda na ba sai ko mun fahimta ba yawa duk kahiri dan ta'adda na to yanzu anan akwai abin da kamata mu gani batacce zunubin shi bai kai ga wanda ga batarwa ba kinan nan Allah ya nuna mu da cikin waccan kira'a sun bace la yadhilluna wagga qira'a la yudilluna ya nuna mana a ba bacewa dai sun kai ba sun kuma batar da wasu kaga lamari ya bace shi yasa Allah ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna mun gane wannan ko yawwa sai mutum shi ya hattara Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tsari ayar da zamu je kanta ta gaba ita ce aya wato ta kenan ɗari da ashirin da biyu inda Allah ce a waman kana maitan mun gane ko shin mutumin da ya kasance matacce imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zama madaniyani da yaqub alhadrami albasri sun karanta awa man kana mayyitan shin wanda ya kasance mayyitan matacce to nan da mayyit da mayyit takfifi na an kai na mayyit wanda ya kasance matacce an gane ko na ana nufin mi ana nufin mutumin da yake kafiri dama mai matacce na yana matsayin kafiri mayyit kuma tana nufin kafiri ne wanda zai musulunta zuwa gaba kina Allah ya san zai musulunta saboda mayyit tana nufin wanda yake matacce na amma bai mutu ba kidan tana yiwa kahin lokaci yayi Allah ya san wannan mutumin kafiri ne maitu kuma yanzu gashi nan a hakikani yanzu yana da matsayin kafiri in ba munci akwai bambanci tsakanin ma'anarsu in kuma ce a'a da mayit da maitu nan duk ma'anarsu daya wanda yake matsayin kafiri fa ahyaynahu sai mun karayar da shi kaji taujihin waɗannan kira'o'in waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas Allah ce mun ka sanya mishi haske yana tana cikin mutane nan ba mutuwa ba ta cikin kabari nan mutuwa ta kafirci don kafiri mata ce da to Allah ce kaman masuluhu fi dhulumat yanzu wanda adda irin wannan yana zaman tuwa kamar wanda a cikin mi cikin dufai na kafirci laisa bi kharijin minha wanda ba zai fita daga cikin waɗannan abin nan ba dufan kaga mai imani bai zama tuwa mi afala ja'alul muslimina kal mujrimin am hasiba alladhina ishtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum la yastawi ashabul nari ashabul janna sai Allah ce to kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'maluna kama haka ne an ka zayyana ma kafirai abin da suke aikatawa in tabe wajen hadda alqur'ani cikin suratu yunusa kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'maluna ana ramu mai hadda alqur'ani to idan muka duba a cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 590 chip chip chip chip an gane ko yawwa wannan aya ta nuna kenan dole ne a tashi a yi a yi wa'azi don in ba a yi wa'azi ba an gane ko kenan wani ba zai shiryo ba muna gane ya ko kenan ya kawo ayan ba wajen taujihul qira'at bane inda Allah ce وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون kaga dole a tashi ayi wa'azi tunda in manyan sun ka bace to lamari ya bace in kuma sun gyaru kaga al'amari ya gyaru wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ina fata an fahimci ni yawwa to dan haka sai ayi hattara a majallatu tadabbur an gane ko a adadi na takwas na tarahi afwan a shafi na 82 wajen awaman kana maitan sun kawo wani abu da yake da alaka da shi ina fata an fahimce ni yawwa mayyit da mai da mait sun kace min al muhassinat al ma'nawiyya yana daga cikin abin da ke kyautata ma'ana a samu a ba shi bane min al muhassinat al ma'nawiyya shi dai ne yana daga cin abin da ke kyautata ma'ana at-tibaqu ya an ce at-tibaqu shine dacewa aw al-mutabaqa shine dacewa aw at-tadad ko ko abubuwa su zamanto kishiyoyin juna aw at-takafu ko su zamanto daidai sun ka ce wa huwa al-jam'u bayna ma'anayaini mutaqabilaini a hada ma'ana biyu kishiyoyin juna sun ka ce wa shahidu hadhihi al-qa'ida fi kitabillahi ta'ala abin da yake kafa ba da dalili akan wannan irin wannan ka'ida a cikin littafin Allah al'ayatul Qur'aniyya at-taliya ayata al-Qur'ani ta zo inda Allah ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu ala qira'ati at-takhfifi in muka dauki qira'ata at-takhfifi aw man kana maitan ay man amatnahu wanda mun kashe shi tunda an ce mait yana da matsayin matacci man ana anufin yana da matsayin shi na kafiri wa yuqabiluhu al-imatatu al-ahya'u sai da mutum kenan abinda a kishiyar mutuwa ne ne rayarwa kaga sai yayi muqabala fa ahyanahu sai mun karayar da shi ko mai yitan mun ka dauka wanda zai zamanto kafiri amma daga baya tunda mutum na iya zamantowa kafiri an gane ko misali musulna musulmi ya yarda wal iyadu billah kuma daga baya dawo zan musulmi to kuna ma akwai al muqabala kenan in mun dauki kira mayyit da mayyit da duk tana bada al muqabala to kaga yana daga cikin al muhassinat al ma'nawiyya tunda aka kawo kishiya abu wanda yana daga cikin ma al adatul qur'aniyya a wajen malaman ulumul qur'an da tafsiri al adatul qur'aniyya da al kulliyatul qur'aniyya wasu ka'idodi da qur'ani yake tafiya akan su ko al adodi na al qur'ani ba al'ada irin wannan ba wanda mutane suke yi a'a uslubi ne na al qur'ani al-muqabala balla abdullahi ba wanga muqabala ba da aka ce ma muqabala don da yake wasu malamai sun ce ba a ce muqabala sai dai a ce munazara amma ana ita muqabala muqabalatu dalili bid dalil daga qabulu na gaba ka huskanci ne na huskanci ka to irin wannan cikin qur'ani yana da yawa libo Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara sace mi uiddat lil kafirin kaga an samu kafirai ko to bashirin ladina amanu wa amilus salihati an samu min dai da an ka zo an ka ce lahum azabun fil hayati dunya wala azabul akhirati ashaqqu wama lahum min Allah min wa kaga an ce kafiri suna da azaba masalul jannati allati wa'ida al muttaquna tajri min tahtiha al anhar su ko cikin ni'ima suke da an ka ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu li yusra sai an ka ce wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra ina fata an fince ni da an ka ce kafirai zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kaji jahannama ko to innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula an ji wannan da kyau da Allah subhanahu wataala ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi قد يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار المقابله العادات القرانيه الكليات القرانيه الاساليب القرانيه المتنوعه in ba wannan ka samu ba za ka iya fahimta alkur'ani shi yasa kada a yi gaugawa ina gani akwai malami in ban manta ba sunan shi wane ya rubuta alkulliyat an gane ko in mutum ya same shi akwai waɗannan ƙa'idodi imamu suyuti ya keɓe babi kan wannan wanda ya kawo in kaga kaza cikin alqur'ani yana bada kaza uslubi kaza na alqur'ani yana bada kaza al asalib eh cikin al itqan fi ulum alqur'an naman ce al menene ya samu su kullu kaza fil qur'an yufidu kaza naman ta ko menene ya naman ce dai sunan babin amma suna nan duk abu kaza ido cikin qur'ani kaza uslubi ne ta hidda wani alqur'ani da waɗanda ya ruwaito daga magabata da waɗanda ya fahimta don haka wannan shi ma yana da kyawu wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba a cikin taujih na ilmul qira'at da muke gabatarwa ita ce aya ta 124 an gane ko idan muka duba wajen wa idza ja'atuhum ayatun idan aya ta zo musu qalu za su ce lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah sai an ba su irin abin da an ka ba manzannin Allah an gane ko to sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda ya cancanta ya sanya sakonsa kenan wanda ya kamata ya zamanto annabinsa Imam Ibn Kathir al-Makki da Hafs wanda rawi ne na Qari na Asim sun karanta risalata sauran kuma sun karanta Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati Allah shi yasa inda kamata ya sanya sakunan sa kana iya dokar risalatahu littafin sa kenan risalatihi sakunan sa da ya ta turowa lokaci daban-daban har sun kazan kuma littafi guda ko ka doki risalatihi sakunan Allah da risalatahu mufrad ne wanga an da an kai idafa zuwa ga ma'rifa domin damiri ma'rifa ne sai ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ne ya san inda kamata ya tura sakunansa wannan yana nuna wato ta'addanci na kafirai su ba su yarda ba sai an turo musu nasu saƙo kenan dai kamar sun mai da Allah bai isa bai isa yan wani wakili ba Allah ce walau shi ina la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa qala alladhina la ya'lamuna la yukallimuna Allah me yasa Allah bai musu magana ba ko kuma sun kace Allah ce bal yuridu kullu mar'in minhum an yu'ta suhufan munashshara ko ne na son a bashi littafi a buɗe ma'ana kenan sun mai da Allah yaron su kenan Allah zai bi abin da suka so yanzu subhanahu wa ta'ala inda ragabatihim wal iyadu billah kaga babu mutumtawa kenan kamar yadda bahaushe na in ya raina mutum sai ce ce mu wanda ya turo ka zo da kai an gane ko to sai malamai sun ka ce ita qira'a wadda ba ta ibnu kasir ba ba ta hafsu ba rawi na asim wadda ta karanta haifu ya ja'alu risalati sun ka ce ana iya taujihinta da alqur'ani don an ce hatta nu uta misla ma utiya rusulullah ba a ce rasulullah ba rusul kuma shi zai muqabala da ni rusul shi zai muqabala da risalat domin muqabalatul jam'i bil jam'i shi ko nan an yi muqabalatul mufrad bil jam'i haisu ya za'alu risalata sai zaman to kowane daga cikin su an hankalta mai yana da nashi sako wasani ko mun fahimta ba to Allah subhanahu wataala ce sayusibul ladina ajramu da sannu zai samu waɗanda sun kai ijirami sun kai laifi kenan kafirai kenan sagharun inda Allah kaskanci a wajen Allah zai same su Allah kai mana tsari ya an ce sagharun jam'i na as-saghir ya an ce sagharun kuma shine kaskanci wa azabun shadidun da azaba mai tsanani bima kanu yamkurun saboda makicin da sun kasance suna yi in mutum ya diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 540 zai ga wannan bayani aya ta gaba ita ce aya ta ɗari da da ashirin biyar. an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ce faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ya so ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam Allah zai yalwata kirjinsa game da musulunci sai ka iske duk abin da ake ganin yana da waya kai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa maka shi Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya ce afu man sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih ai kamar laysa kadhalika yanzu wanda Allah ya wata kirjin shi karbi musulunci yana zaman tuwa kamar wanda zuciyar shi ta kekeshe injo dan su malamai kenan kamar huwa wato qasin qalbu dan ya ce mi fa wailul liqasiyati qulubuhum min dhikrillah wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah yake son ya batar da shi kaga nan marmakon ya ce fa man yuridillahu hidayata ku ce an yahdiyahu saboda annabi ka shirya ta Allah yau da gobe jibi daga ta tana karuwa ko da ka shirya sai an sai an ƙara nuna wadansu abubuwa wa man yurid an yudillahu shi ba wannan yana nuna cewa ya dore akai bai ce wa man yurid idlalahu ba yaj'al sadrahu Allah zai sanya kirjin sa zamanto dayyiqan an gane ko mai kunci dayyiq daga daqa yadiquna sai an ka ce dayyiq an gane ko an ka ƙara ya'un fai'il kenan an gane ko yawwa imamu ibn kathir ya karanta wa man yuridu an yudillahu yaj'al sadrahu dhiqan ba sani ko mun fahimta ba to in mun ka doki dayyiq da dhiq waɗansu malamai suka ce duka ma'ana guda ce kamar mayyit da mayyit waɗansu malamai suka ce a yan an ce dayyiq yana da alaƙa ne da al-ajram al-ajram na ana nufin al-ajsad jiki kina abin da ake gani kina an ce dayyiq shine abin da ake gani in an ce duk kuma sun ka ce filma ani abinda ba a gani shi ne filma ani filma anawiyat ba sani ko mun fahimta ba yawwa shi yasa an ka ce wala taku fi daiqin mimma yamkuruna daiq da daiq yana nufin kunci na zuciya to da an ka ce yaj'al sadrahu dayyiqan sai da manto sifa ce ta dayyiq to an ka ce daiqin kenan sai ka kaddara zu daiqin kenan ma'abucin kunci tunda ibn kasir ya karanta wato abin nan wa man yurid an an yudillahu yaj'al sadrahu ina fata an ce dayyiqan kaga fa'ilan shi ko abin nan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kaga dayyiqan fa ya ilan yawwa shi ko wancan kuma mait dayyiqan kenan ina fata an fahimci ni dayyiqan da dayyiqan kamar mayit da mait to sai ضيقا كو ضيقا ضيقا قراءة ابن كثير حرجا ina fata an fahimce ni yayi kunci kuma harajan to shi ma kunci yake nufi kenan mai tsananin kunci za a fassara shi ba sai kun fahimta ba to imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madani yani da imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi sun karanta harijan ba harajan ba harijan ina fata an fahimce ni to sun ka waɗansu malamai sun ka ce to da harijan da harajan duk ma'anarsu ɗaya ba sani ko mun fahimta ba kamar yadda larabawa suna cewa danif ana wazni fa'il shine danif wanda bai da lafiya marid kenan waɗansu malamai sun ka ce duk ma'anarsu ɗaya mai tsananin kunci kenan nan za a fassara shi tun da dayyaka ya gabace shi waɗansu malamai suka ce a'a in an ce harajan masdar ne mun gane ko masdar ya an ce masdar kenan kunci sai zama to kenan zu harajin ma'abucin kunci sai an kamar da shi kuma shi a kuncin da kai ne lil mubalagha sun ka ce to kuma mai kasra harij ismul fa'il kamar yadda ake cewa farihun innahu la farihun fakhur sai zama to kenan nan sifa ce ta zuciya mai tsananin kunci waɗansu malamai sun ka ce a'a in an ka ce harij adyaqu dhiqi mafi kuncin kunci an gane ko wasu kuma malamai sun kace ai an kace harij shine sifatul lidayyiq sifa ce an gane ko waɗansu malamai sun kace a maf'ulun thalith maf'uli ne na uku yaj'al sadrahu shine na farko dayyiqan na biyu an gane ko harijan maf'uli na uku bil fath kuma masdar ne kenan zu harajin kenan ko a ce dai duka ma'anar su daya kunci suke nufi ko kuwa ce a'a wancan haraj masdar ne kenan zu harajin shi ko wancan harij matsayin sifa yake dama fa'il ne kenan mai kunci mai tsananin kunci sai Allah subhanahu wata'ala ce ka annama yas'adu fi sama idan muka diba ibnu kathir ya karanta ka annama yas'adu fi sama sa'ada shine abin da ke hauhawa wa man yu'rid an dhikri rabbih yasluku adaban sa'ada mai hauhawa in kuma da sinun na ya sa'adu kenan ya yi arziki ya samu rabauta ba sani kuma fita ba imamu shu'ba wanda rawi ne na asum ya karanta ka annama ya sa'adu fi sama ya sa'adu asalin shi ya ta sa'adu ne sai an kamar da ta'un ta koma sa'adun li taqarubil makhraj ma ikhtilafi sifa an gane ko domin ta'un min hurufi al-istifal wa sa'ad min hurufi al-isti'la wal itbaq ya ta sa'adu kenan ya tafa'alu na wazni kinshi yana daga cikin abin nan allati at-taghyirat allati la tura'a fil mizan sauran kuma sun karanta ka annama yas'adu fis sama to menene bambancin su kana iya cewa duk ma'anar su guda kamar dai yana hauhawa zuwa sama ko kuka dauki a'a yas'adu ya fara hawa ban ga gwani ya tasa'adu yana ci gaba ga tahiya yas'adu yayi nisa to kazalika yaji Allahu rijsa ala alladhina la yu'minun kama haka ne Allah yake sanya rijisa kazamta nan kafirci ake nufi ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun shirka da kafirci najasa ne al ma'nawiyya amma ala alladhina la yu'minun akan waɗanda ba sa yin imani ina fata an fahimce ni yawwa to nan akwai wani i'jazi da ya zo ma aya cikin aya shine wannan in ka diba cikin bahas na hayatul i'jaz al-ilmi fil qur'ani was sunna na wanda ke karkashin rabitatul alam al-islami majalisar malamai ta duniya cikin littafan su da sun ka kawo akwai bahasi na nuna cewa i'jazi na al-qur'ani wanda al-qur'ani ya nuna cewa ashe idan mutum yana ƙara yi sama ne iska yana raguwa kamar yadda suke gani cewa kenan idan aka yi sama aka yi sama aka yi sama to iska raguwa yake yi wanda wannan ya taɓa faruwa gare ni na ga alamun wannan lokacin da muna saudiya muna ma'ahadin ma'ahadul ali na rabitul alim islami za mu je riyadh to akwai wani dan uwa ana kiran shi muhammad al-amin wanda kuma shi asalin shi asalin iyayen shi ɗan ƙasar Nijar ne amma yana ganin Saudiya aka haife su can ya girma amma ya rasu Allah ya ji kan musulmi rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi jami'al musulmi sai ya dauke ni cikin motarsa sai muka shi to sai muka je Taif da muka je Taif sai ya bi wata hanya da mu hanyar da ya bi da mu tana da dutse dutsin nan kuma yana da tsawo kwarai amma an yi hanya cikin shi wallahi muna ƙara yi sama don dutsin ha hayaki kake gani muna ƙara yi sama sai muka ji shaidanmu tana raguwa ko da muka ga ƙwallon dutsen sai mun lumfasa da ƙarfi muna komowa ƙasa kuma sai lumfashin ga koma da to kaga turawa da suke cewa sun je cikin sun ga wata kana ganin sun sa gas saboda inda suke nan ga alamu babu mi babu iska amma cewa sun zo wata nan da an ka karyata su saboda sun azami sun aza tuta su amerikawa kuma iska yana bugata kuma wannan wurin babu iska kina nuna ba cikin wata suke ba daga cikin dalilan wanda sun kace ba a zuwa wajen wata duk da yake malamai sun yi sabani kan wannan mas'ala Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al sunni ya ce ba ba su je wata ba don Allah ya ce tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan satimi wa qamaran munira wa ja'ala fiha ya sanya a cikin sama ita ko sama Allah ya ce wa hafizna min kulli shaytanir rajim akwai shaytanir insi akwai shaytanir jinni min aljinnati wan nas yace kiran basu je ba wasu malamai suna ganin a'a shi watan ba can cikin sama yake ba amma dai fis sama'i yake kullu ma alaka fa huwa sama yana tsakanin sama da ƙasa yana yiwa su ji to Sheikh bin Baz shi ya ce ba a ganin wata daga farko daga baya ya dawo ya ce ana ganin wata wallahu ta'ala alam mu dai mun hita kan cewa dai basu je ba tunda bamu da dalili yace tana yiwa su je can sama su kawo wata lantarki su ce cikin wata na suke in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 904 da safha ta 927 zaka garin wannan bayani sannan kuma nan mai al'adarmu mai harda alqur'ani yayi hattara kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minuna a cikin suratu yunus yace wa yaj'alu ar-rijsa babu Allahu alallazi na kuma la ya aqiluna ba la ya uminuna ba wa yaj'alu ar-risa alallazi la ya aqiluna qul inzuru ma za fi samawati wal ardi ma tughni al-ayatu wan-nuzur an qaumin la yu'minun aya ta karshe wadda zamu dauka ita ce aya wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai taro mutane gaba daya na fata an fahimce ni Imam Hafs wanda rawi ne na Asim al-Kufi da Rauh wanda rawi ne na Yaqub al-Hadrami al-Basri sun karanta yahshuruhum ranar da Allah zai tado su sauran sun karanta wa yawma nahshuruhum ranar da zamu tado su to in mun ka dauka babu wani shan kai in ya ce wa yawman yahshuruhum domin ya ce lahum darus salami inda rabbihim kaga rabbihim nan uslubi ne na alghaiba wa yawma yahshuruhum kenan yahshuruhum rabbuhum wa yawma nahshuruhum sai zaman toshi kuma nan ya kuma wato annunu litta'zim sannan kuma yayi iltifati min alghaibati ila alkhitab ranar da zamu tado su haka za a taujuhin wannan kira'a sannan kuma hum bai ce wa hunna ba alaran ba li taglibi janibid dhukuri ala janibil inas jami'an allazi taru su gaba ɗaya ba a barin kowa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah zai ce ya ma'ashar aljin ya ku taron aljannu ko jama'a aljannu qad istaktartum min al-insi kun yawai tabbatar da mutane fa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa suna ma sun kabisu wa qala awliya'uhum min al-insi sai waliyan su majibin talabarin su abukan har abokan harkar su na mutane sun kace rabbana ya ubangiji istamta'a ba'duna bi ba'd ko rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd sashen mu ya ji dadi da sashi kowa ya biya mu bukata su waɗanda sun yi musu yanka sun yi musu kaza sun yi musu kaza su ko waɗannan sun je sun sato musu kuɗin mutane a bankuna ko sun haukata musu waɗanda suke so ko sun kashe musu waɗansu amma da izinin Allah wa balagna ajalan allazi ajjalta lana mun kai iya ajalin da kai yanka muna suna na suna son a yi musu waye rangwami kalan naru masuwakum Allah ce wuta ita ce muku muku khalidina fiha kuna masu da wama illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so sai wadansu malamai suka ce to nan sun ce sai abinda Allah ya so to sai kuma Allah ya nuna cewa in sun shiga cikin ta khalidina fiha ma da matu samawati wal ardu illa ma sha rabbuka to nan kenan tana yiwa su fita sai an ka ce a'a inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abada kullama khabat zidnahum sa'ira wasu muka ce a illa ma sha Allah sai dan lokacin da an kaso a hiddo su sai a ba su ruwan zahi shi kadai na illa ma sha Allah don ce suna fita dan Allah ya ce wa ma hum bi kharijin minan nar inna rabbaka hakimun alim ubangijinka hakimun mai hikima ne alimun masani da da mai harda qur'ani mun kace cikin suratu yusuf alimun shi yake gabatar da hakim sun kace hikimat saboda ita an'ami tana magana ne kan aqida ana bada hujjoji sai an ka fara da hakimun sannan an ka ce zuwa ga alimun ita ko suratu yusuf tana bayanin halin da annabi yusuf ya shiga ciki da irin yadda Allah ya fitar da shi to alimun Allah masani na game da halinsa hakimun kuma Allah subhanahu wataala mai hikima ne da ya dora shi akan yan uwansa ba sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne abin da zamu iya cewa karkashin waɗannan ayoyi wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh